أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu suna wani jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a tara ga wata na jumadar ula hijira shekara 447 wanda ya dace da 31 ga watan goma 2025 a sati da ya gabata muna cikin sautar fata mun zo ƙarshen aya ta 28 lokaci kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 29 ko ƙarshen aya ta sautar fata kahin nan akwai 'yan tambayoyi kuma kahin tambayoyi sai bayani guda wanda yan uwa kamar yadda sati da ya gabata ne bayanin kan cewa mabiya a tausaya mabiya hadari iyakar jagorori na muku bayani sati da ya gabata akan musussuka cewa ba dan Allah da yake to yau da izinin Allah Allah to na asirin haɗin kan masussuka da yin ɗari ku a kanu Allah ya musu tonon asiri yawa mai tonon asiri da Allah ya musu kun ji dai kwana biyu ko lokaci mai tsawo yadda ake hayaniya a kanu a kan shakalawa abubakar zulman wazura suna cewa ya yi magana ta rishin ladabi ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta rishin ladabi aka yi ta wannan hayaniya da neman shari gare shi hatta kai haɗin kan 'yan ƙato da 'yan ɗariku to yanzu yau ya tabbata abinda na da idona masu maganar wani ya yi magana ta rashin ladabi ga annabta salama da haka suke ta yaƙi suke hamun muhammadawa ƙaryar banza wai muhammadawa ƙarya ta banza ‘yan wani me yake tabbatar ma da ƙarya ba don Allah su yi alamun suna asiri yau sai ga musussuka da ‘yan ɗariku na kano a buro ko cibiyar kan ƙungiyar kirista ta najeriya wallahi yau yau juma'a kai abin da musussuka da wasu manyan ɗariku na kano sun je sun kai ziyara ta haɗin gwiwa kuma akan sukan ahlus sunna da Allah kai dan galaka to da Allah kan ta mutu da Maryam bakaru ta hazara Rahman wadada
شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
‘yan uwa me cewa na ce Allah tona musu asiri mai maganar rushin ladabi ya sa ya yi haɗin gwiwa da kowace ƙungiya hadda ƙungiyar kirista a yau don yaƙar ahalus sunna ƙararraba wani kwana-kwana to kai da kace ɗan kana bin ƙur'ani ga mai zagin Allah ƙarara kuma baya ɓoyewa baya shakka kirista mai da'awar isa ɗan Allah ko Allah Allah ko to Allah yake cewa wa qalu takhadha rahmanu walada Allah ce kahure na cewa Allah ya ba wani matsayin ba ya yi wani a ya riki wani matsayin da kan ta mu ce mu ce bai ahu ta baka bashi matsayin da wannan kin ta shegiya ya ba wani matsayin da Allah ce sun ce Allah ya riki wani a matsayin da Allah ce laƙad ji'tum shay'an idda wannan kalma Allah ya dauki wani a matsayin da kun zo da muguwar makana girman magana Allah ke sifar ta ba girman magana da ce idda abu ne mai muni ya ce takadu samawati wa tafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda girman wannan kalma da take wada ta kai sama ta tsage dutse ya rushe ƙasa ta tsage an da aulun rahamanu wadada dangana ma Allah ɗa cewa ma yan bagi da rahamanu an yi tafi da wadada bai dacewa ga Allah ka dangana ma Allah mai rama matsayin ya riƙi ɗa ya ce in kullum man fi samawati wal ard illa atar rahman abda laqad hasamu addahum adda ce kowane ne sama da ƙasa kowa yake mala'ika ne ko ta halitta ce ya zo mu Allah gobe kiyama iya matsayin bawa Allah duk yawan halittu Allah ya kididda ke sai ya lissafa su kuma kullum ma sai mun kiyama ta farda kowa zai je mu Allah gobe kiyama shi kadai ta kai kanki in wato idan kuna cewa kuna bin Qur'ani to ga wannan ƙararar zagin Allah ne ki ko yin ɗari ku ruwa cikin sai bukari annabi ke ba labarin cewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa kadzabani ibn adam wa lam yakun lahu dhalik wa shatamani ibn adam wa lam yakun dhalik ta amma takdibuhu iya wa qawluhu fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani lakin awla lakin awla bi awla khalqin awla alayhi min adati yace wa ma shatamu iyaya fa qawluhu ittakhadha lahu walad to ma bai ce wa annal ahad samad yanzu lam alai ulam ulan lam yakun li kufuwan ahad annabi ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa dan adam yana kareta ni bai dace ba dan adam ya kareta dan adam iya zagi na Allah ce bai dace ba dan adam ya zagi ni me ya kareta ni da yake da yake cewa bai wa ba mutuwa in ta doshi yace na yi har kuma ba zai sake wa sake ta sake ma mahalaki Allah ya ce zagi na da dan adam yake yi da yace Allah ya dauki da Allah ya dauki da matsayin da ce ni ne makadeci abin ni hada bukata ban ayo ba a heni ba ban da kufi ko daya kaga kenan kaga nassun qur'ani da sunna cewa wani dan Allah zagin Allah ne to kuna cewa wasi magana tarshe ladabi to kai ku ɗan ɗari ku da ku yin ƙalaƙatan tare gaba ɗaya Allah ya kulmata ku yau kun game da kirista mai zagin Allah ba wani shubha kuma abin wuce wai ba ta suka zo ba ba su taɓa kakar zo kungiyar kirista a zuwa suka yi haƙƙinsu da kuma na gami dokin har mai harci ya ce yau talatin da ɗaya ga watan oktoba shi sun suka ake faɗi shi ne jagora sun kai wa ƙungiyar kan ƙungiyar kiristocin najeriya sun kai mata haɗin gwiwa kuma suna kira a haɗin gwiwa a yaƙin alisu na ƙarara kada tabbas cewa kaga ba gaskiya ba suke mai wudara ne allah tona musu asiri ina fata mabiya ku gani yan uwa na suka zafi sun kai ma ba na suka yan uwa kullum ina kiran balle ahadu sunna irin wani abin kai ba bakon kai bakon mamaki duniya ma yadda ta fara haka za ta gane haka manzo Allah ba duniya ba kowa ba zai imani wannan kungiyoyin mata tun annabi ya da aka samu yin suka ware irin su mu'tazila aka samu mu'tazila aka samu shi'a annabi ba tun sahabbai kungiyoyin mata sun jima a duniya haka aka tsaye aka ba mu ba sahabbai ma haka suka tsaye suka kungiyoyin mata a duniya haka za mu ta yi mursu aikin malaman suna mu yi bayanin gaskiya sai ka ga kowa ya tsana da suna saboda kowa bai su a runahin shi sai suka haɗe gaba ɗaya da ya ɗari gun wanda ya ce bai aiki da sunna ya zo haɗa gwiwa da masu aiki da mawulki ɗan ɗari gun so ya zama fashe mai kacin kan mawulki da hadisi gaba ɗaya kaza kana aiki da masu aiki da mawulki ma gaba ɗaya zaɓin da ya Allah ya shirya da mu mabiya ku yi ta kanku sai magana amin magana ta tambaya ta farko wani iya cewa a sunna me ya kamata a makwantai addu'a ko sa mamaci abinda ya tabbata a sunna in an ɗauko mamaci za a je shi a mu anan za mu ce ɓangaren yamma za a amma na aje shi dai an je bata duri ana maganar sawa ana sa mamaci a sunna daga wajen ƙwaruwa kina ana yin mutum da bangaren arewa daga wajen kawahuwa ake mai kokan shi sai ya je a aji mutu wani shine sunna kuma abinda ake karantawa za ka iya subhanahu la ilaha illa a annabi ya karanta abinda ake an doko kuma shi ma masu dokowar bismillahi wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bismillahi wa ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ake su ma an doko ba ko zai wani ba kowa ba a an dokowar za su yi wani addu'a bismillahi wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ake dauko sai a dora shi dan in an kare abinda yake lokacin nan ana aiki a gyara nan a gyara nan a gyara nan in da kama yin sai ba zai bane mutum sai wace ba kullum da yake yanta to shi dai a ganan an an kare binnewa yanda yake ruwa suna da sadin sun na afan suka suna bi da ruwa ta tabbata cewa an an kare annabi tsayuwa yake da sahabbai tsayuwa yake akan kabari ya ce istagarun da aka kuma kusurin lokuta biyu ko roƙa mana wanku neman gafara ta Allah ko roƙan me tabbacin me da tambaya ta mala'iku ta fannin an misal an zana tambaye shi kenan abin da yake mu dan rikiya Allah magtulu Allah masabitu aqalla Allah gafarta mishi Allah tabbatar da shi wannan shine sunna da manzon Allah karanta da sabai Qur'ani da sunna sun tabbatar tsayuwa ake akan kabari da addu'a wani shi ne abin da ke suna wajen makwantai ɗan gaji ke haka za ka yi faru wanka da a tsugunna kenan babu ya abdullahi babu ya abdullahi babu su wannan bida a ce basu cikin suna kwata kwata sai amin sai tambaya ta biyu cewa mijinta ne soja a wajen yaƙi aka ce ya mutu an bace ya bace ta zo ta yi ta kaba ta ƙare har ta yi aure sai ga soja ya dawo sai ga soja ya dawo to ɗan wannan hukumci tun lokacin sahabbai Usman bin Affan radiyallahu da Umar bin Khattab an samu ruwaya fatawa da Umar yayi Usman yayi kun ba a samu sahabbai ba da suka saba musu kara ya kwa kwara yin baya abin suka yi fatawa irin wannan wanda ya tafi bace aka ce ya mutu matar shi ta aure in ya dawo iya da zaɓi matar shi ta komo ya zama da kayan shi gidan ji ba wani sabon arami ba sabon arami za ta dawo in kuwa ma'ana cewa shi wancan ma'ana da yake cewa in bai santa kenan bai santa sai ce wancan ya ba shi salaƙin shi wancan miji na biyu shi ne kuma suka yi ya an sabon miji ba sai ba shi sadakin shi da ya bada nan ne hanabla suke cewa to sadakin namijin na baya zai bada abin da ya bada zai bada ko kuwa wanda shi mijin ya bada wanda kuma amma da aka ce ne da aka yi sadakin shi kwan kenan zai maido matar shi a zamana lahiya wancan ya dangana kuma ya yi zama na ka'ida na a shar'ance ya kwanta da ita ba wani matsala an mena aka yi nan amma ga dalilin yanzu ya zo ya warware dalilin mijinta ya zo kuma ba ya suke ta ba dama an kare a ta shekwar an mafarko shi ne a ƙa'ida wannan adam an yi a sama dama wancan an shaida ma kada ruwa ka yi su wannan shi ne fatawa ta umar usman bin amfani Allah shi kan sai magana ta cewa sun yi ciniki shi da wani kayan amangaza bai ɗoka ba bai ba da kuɗi ba sai da ya dawo mai kaya ce a fasa ime matsalar baka ba da kuɗi ba baka da kaya ba inda aka yi gobara na waye shi yan wahu gani a shari'a ta musulunci kaddara ma ga kuɗin na bada na zo ga kaya an ware mini na ba da kuɗi a hannu ko kayan in huta na bai ce almutabayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa me saye da sai da rawa kowa iya da zaɓin buɗe ciniki ko tabbatar da shi matuƙa suna tare ina cikin kantin ka ba mu rabu ba na saya kuɗi na baka haka ka fita da ka rubuta sai ce na fasa na ga yaron kuɗi kuɗin wani akwai mun tsada kuɗi kuɗi kuɗin wani ina san su ya ce na fasa ba na kuɗi da kuɗin da kuɗi da kuɗi da dole kamar kuɗi na ko shi mai kayan bayan ya sai da ma kayan ya ce ka wannan kayan na ko sun ada ko ganin abu da bidace ba da ci kai malam na fasa an kuɗin ka baka ci abin da ba a je a je shara zamani a ta Allah dai kowa ya ta kyara ba to balle kuma da kuɗin gaba da baka doka ba kenan kuɗin ne mai kaya ne kuma ta ban ciniki in bai da ba sai maganar zina da matar aure sai an komo an ce wai hamana ce a ba mijin ka ba shi wuka ka ce yin da ka gaya mai ka zina matar shi na imani da biya za ka dawo ka kai a bisa ke wadda ka je bayan ga yi wadda mutum da wuka ka ce mata ka na nema wallahi da kaɗan za ka dawo ɗan wa kullum akwai abin da ke wani gamin tafito ma kafin ka tafi da kowace gaskiyar magana abin da shi ne shari'a wannan shari'a ce ta ka ba ta nasi ba cewa matar mutum he an je an bashi he amince ko ya yayi misali ruwa ta fata ta bukhari komishin annabi ya aikace annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum a wani gari da dan yaka aka kama dan gidan shi baran shi dan gidan shi da matar shi sun yi zina babu wani koyo sun yi zina a garin sai aka masa fatawa ijtihadi na ka aka ce shi wani uban yaro abin zai yantar da yaron shi ya ba mai mata bawa da dabbobi ɗari ƙanan dabbobi ɗari shi kenan ya ba da bawa ya ba da dabba ɗari irin da ake yanzu a karkara aka zama mata ka kama kwarto ya ba da kuɗi da abin da aka zama shi a yi tsara a raba tsakanin mai gari ko mai unguwa ko zakin gari da kwarto da mata wannan shari'a ce ta jahiliya haka aka yi a wannan gari aka ba da bawa da kudi wani mutumin sai jeji ta shi uban yaro da ba da kudi da bawa sai shi ana jin an yi akwai abin gaskiya da ka wannan ba gaskiya bane ba sai ce to yadda ba a ce madina wannan ruwa ba karbu ta tabbata ba wacce dantarta aka taso da shi da mai mata da uban yaro aka taho madina da aka zo wannan bawa ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗana ya yi zina da mata wannan bawan Allah na gidan shi aka mun hukunci in ba da bawa da dabbobi na ba da wani aka ce mun ka abin nan ba haka bane shi ne muka zo wajen ka rasulullahi muka zo wajen ka kamar na hukunci da hukuncin Allah manzala ya rantsuwa da Allah sai zan maka hukunci da hukuncin Allah yace abinda za a yi dabbobi da bawa da ka bada a maida ma kayanka ɗanka idan ya yi zina yaro ne biyar ba za a mai bulala ɗari ita kuma in ta yi zina wurin haddin allah a ji ta ta mutu ya ce unis ku tashi ku ta garin wannan in don mata tana can a tambaye ta ne ba shaidu a tambaye ta in ta ce ta yi a ji ita wurin haka aka yi annabi ce ba kai mata ka yaye mishi ko a ba kaza ba magana wannan doka ce ta Allah ta ka mata halitta kai shari'a ka nema ka je wajen ta a shari'ance ai ba ta ba kan sai bane ba shari'a ce ka nema ta halitta ma zuwa wajen ta shi wannan heje ba ta shari'a ba Allah ya hana ta ga dokar Allah a takaice idan an yi tuba tuba ta gaskiya babu wani abu za a ce ya an ji an bashi babu zaka za waye ya yi abu ya yi ba tabbas zai da balala to dan babu na mashi dan babu a shara dan ba magana a je wajen a ce kaza kaza a kurin ayi tuba tuba ta gaskiya kurin Allah zai hukunce shi kurin sai magana ta sunna ha men ana hudu ba an aka yi amin an haka abin da salama za a ce sallar salama yan uwa da maganar sallah da sallama a cikin hudu ba kama a sallah ne an ce babu nasi sirri ibn albani ya rahama Allah babu nasi qararar da ya kawo an aka kama suna suna sallah ko a hudu ba kai filaji ko ka bari da ka yace duk wanda ya ba wani matsala duk wanda kai dan kai shi mutum haka da yake cewa wanda jama'a nan salati a cikin kama suna annabi a cikin sallah ya salati fala sha Allah ba ku mi kanshi in ba matsala dan kai a cikin amma ta ba a nema ba kai ba dora maka ba amma mutum yayi ba ja ba sallah eh sai a kowace tambayar tunan a takaice dai wannan shi ne sai maga kurin ke to haka yin addu'a an aka yi addu'a hudu ba babu da yake ce ami amma ka bayyana ba da yake amini da mai jin hudu ba wannan shi ne kurin takaice alarma wannan ayar da
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
wannan kalma ana yawan Allah ƙara ma annaba karama a ina ta zo kurin sallallahu alaihi wasallam haka aka muku sallallahu aka sunan annabi alƙarar gama hausa ce alƙarar gama ga abin da ake gami shi an kama sunan shi jiran mashi sallallahu alaihi wasallam kurin ka ƙari ka yi kalmar ka ta kara mana magana mace ta bahaushe ƙari ne sallallahu alaihi wasallam kurin muhammadu rasulullah fara wannan kalma ko wannan aya da kama sunan manzana sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da manzanci gare shi shi ibn kasir ke cewa wannan kalma ta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace tashmilu kullu wasfin kullu jamil duk wata siffa ta yabo da girmamawa da kyautawa ka kare duk da cewa akwai wani kala ala khulqin azim shine yan uwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam irin yabo da Allah ya mai bai buƙatar kakale ka san su ɗan bid'a kullum ba sa wadatuwa da abin da Allah ce ko annabi ce a hesu sina su hesu sina su shi yasa suke kirkirar hadisai ko maganganu na ƙarya wai da sunan ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya wuce ya ban shi ya kai ƙarya bai buƙatar ƙaryarka bai buƙatar ƙaƙalanka kurin ka siffanta shi yadda Allah siffanta shi ba ya ban da ya kai wannan wa innaka la'ala qulbin azim muhammadu rasulullah akwai daraja da kai ga ita tambayar mai rabo akwai wata kai ga rasulullah kurin mutane ba su dangana da abun Allah da zina su Allah shaidan wa kan yake tabbatar da manzanci ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yayi tabbatar da wannan yabo da manzanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce walladina ma'ahu kuma Allah ke yaban waɗanda suke tare da shi in uwa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya haka kurin kwadan haka shi hakun ga wani manzo zo a'a kayan yazo duniya a wajen masu ilimi suna jiran shi ba haka wani kurin yazo ba a ana jiran shi yan wanda kasan a yau muna jiran mahadi muna jiran isa zai dawo ko muna jiran hasidu ji zasu zo ko gaba ɗaya ko a wannan wani abin sai an ba mu labari komai a rubuce kurin jiran ake wanda Allah ka rayuwar shi iske abin ko to shi manzo Allah ka hin yazo da siffar shi da komi a littafin magabata a taura ko injil tuni a rubuta da bayan da komi hatta da halittar shi ta ta jike hulkiya halkiya ta mun fuskar shi kaza idan shi kaza hancin shi kaza siffar tsawon duka abin shi a rubuce a can sai Abdullahi ibn Salam da shi malami ne yace da na gan shi ma na san shi ne yace yanda banda shakka ce na hima da da dana akan shi na da da dana na da da shekan shi manzo Allah da kada nan shike nace ya yi garanti daga ya san kun shi ne kenan tuni a rubuce yake to wannan siffa ta shi da wannan hali har na sahabban shi ba shi ne ba hatta da halin sahabban shi haka yake a rubuce a at-taura injil shine Allah ta gaya mana yace Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzo ne na Allah kuma walladina ma'a wa'inda suke tare da shi ashiddawa alal kufa suna masu tsanani ba sa tausaya makahu amma kaga yau wai wanda sunan addini sun je sun kai cabba sun kai girmamawa a cibiyar kiristoci wani sunan kuma wai addini wani sunan wani zaka yalasa da Allah ke a hidi kudin Allah tabbata ba gaskiya ba suke ƙarya ce sa muhammadawan ƙarya ne na sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shaida mu yace suna masu kaushin hali ba sa saurara makabuli yace ruhama ubainahu suna masu tausaya ma junansu suna masu tausaya masu imani ruhama ubainahu wa ma wai sun gami wai da su da girta wa za a ki ahlus sunna subhanallahi Allah tana mu tasiri Allah kada tona kuma bishiru Allah shirye da shi yace ruhama'u bainahum suna masu tausaya ma juna kuma ce tarahu ruk'an sujada masu ibada zaga suna ruku'i da sujada kenan masu yawan sallah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan suna ibada dan neman yarda neman fadala ta Allah da neman yardar Allah kenan aiki da za samu fadala ta Allah ita suke nema kuma da samun yardar Allah wannan halin sahabbanci kenan walladina ma'ahu wanda suke tare da shi halin su kenan yace simahum fi wujuhin min athar sujud alamansu a goshinsu ko a huskarsu na gurbin sujada wannan kalmar gurbin sujada malamai magabata na tafsiri daban-daban cewa wanda ya salla cikin dare da sai fuskar shi ta hori duk da wannan ruwa bata da inganci na maganar alama ce ta kyakkyawan muska ta hasken muska yana abubuwan da malamai sun yi magana yana ga ta wannan wannan da yake cewa ina ga cikin tafsirin ulum tanzili ke kawo magana da kawo magana shida daban-daban kan wannan tafsiri kan wannan aya ya ce amma ta farko maganar alama ta sujada ita ce zahirin aya haka mustafa al'adawi cikin tafsirin shi ya kawo na magana cewa magana zahiri abin da yake zahirin aya alama ce ta koshi ita usaimin hamullah ya cewa kakka ɗauka wani alama koshi ita ce kuma imani za a samu wani mai sallah ya yi ka sallah da an ce hata da tana sabawa ta wannan zuwa wannan wani mai taurin hata ne ko da bai sallah da yawa za ka ga alama ta sujada a jikin shi wani kuma iya sallah ya yi ka sallah mai yawa ganin hata mai tarshi ce ba ga alama kuma wannan kenan ba shi bane bace baka maka alama ta bakin su a ce a kuma cewa wanda yayi dan a gane alama kaga ya banza amma a bar ta a zahirin aya a tafsirin alama domin in wani abu ne cewa ko da ba ta yi baki din mai yawan nafiloli za ka ba wata alama wannan ba ta koyuwa ba ce ta baki ba wannan abu ne a zahiri kuma haka Allah ta yi ta min atar sujud daya cikin tabi'iyya cewa ban ga kaman sahabbai ba a rayuwata yace suna kwana cikin dare suna ibada ce zagansu da sahe yace ala baina uyunihim baina ayunihim mithl rukab al-mi'za yace a gaban idan su goshin su ya kaman guyuwar akuya ma'ana ta alamar baki sahabbai ya cin halin su haka Hassan bin Ali bin Abi Abi Talib shi ma kai fasara almuhimmu dai wannan tafsiri Allah ya ba alama inda ka gani zaka gano alamar su don idan muka ce haske ne hori ne kai yakan yi wani kahuri ne ma kuma yake haske sai da mai baki ne ka gani shi kuma ja'i ne ko ba larabe ne ma ke sai wani abubuwan gaskiya kurin a zahirin tafsirin magabata cewa akwai wata alama Allah ce min kuma abin da bice bice bice bice ma nace alama sama fi rujuma ce min atar sujudwa kun da ce alama alama ta fuska ce alaman su a fuska kuma ce daga gurbin sujada ya zarin aiwa sai da ƙara bayani min atar sujud kuma ce fuska ba ta kurin a fuska alama sai da ka atar sujud zahirin aya kenan kuma bayani sauran Allah a'lam shi dina Allah iya yaban annabi lama iya yaban sahabban shi wanda ga halin su da aka jero in wa wannan ana bayani kamar ibnu kasir madan magabata ta idan aka ce me aka ce idan salaf wanda salafu salih sahabbai duk wanda yake san tsira bin su duk wanda ya shiga halin su hatta shi kiyama wanda ya sufanta da halin su zai samu fulani suka samu shi ne salafu salih salafiya eh bin hanyarsu kuma ta biya isa ilamuddin duk wanda ya bi su kyautawa ka bi irin hakin su za ka samu fadala a shiga layin su magana kenan kuwa to wa'annan da Allah ya jero ga alamun su ga ruku'i ga sujada suna neman fadala ta Allah da neman yarda Allah yace kuma alamun su a huskokin su min asar sujud daga gurbin sujada yace zalik wannan bayani da aka da gabata na Muhammad Rasulullahi ga halin sahabban shi ga siffarsu suna tsanni ga kawure suna tausaya ma junansu ga yawan sallah suna nan fadala da namayar ga Allah yace wannan matalun fi taura haka yake a rubuce a cikin at-taura wannan bayanin haka yake na labarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ce zalika matalun fi taura yanzu na at-taura kenan ko sai ce matalun fi injil to misalin su a cikin injil zaune bayan da gabata duka haka za ka samu a taura ya ce kuma misalin suwa a cikin injil gashi yadda aka siffanta manzan Allah da sahabban shi ga misalin su a cikin injil ya ce ka zar'in akarar shata'ahu yadda ka san shibka irin ta hatsi ko dawa irin kara shibka zar wanda ya hudo shata'ahu mana halishe ɗan dan halishin hatsar kyautarwa ne kuto hatsi ko dawa aka mutu dan halishin zai iya kada iya haka langai langai ko iya kadawa a hankali wannan dan halishin da kyautarwa dai leshin da kyautarwa fa azarahu a hankali a hankali iya girma fastagalas daga an waye gari wani abu da iska sai kadawa sai ka ya kara sai ka ya kara gashi a tsaye a hankali ya yi kara amma ka da harku lagoyi lagoyi iska tana kadawa tana kadawa bashi da wurin tsayawa ya haka sai ga ya haukara fastawa ala sukihi zai ya kabri kuma ya tsaya akan karan kanshi akan akan karan shi da mai rumuni ne yujibu zura zaka an waye gari iya birge mana zaka ta manoma hatsi ya tashi ya hukara ana jin daɗi yace li yadribul kufar wannan nabi yan uwa misalin musulunci haka yake fara yan kaɗan masu rauni a kora a kashi a gallaza ba ka tafi ba din da addini haka yi a kore ku a sa kuna haka aiki a hankali a hankali kuna girma kuna yawa haka aka yi tun daga makka a kashe wannan a kori wannan a yi jira suka ɗan taso suka koma madina a hankali a hankali ya ga suka da shida an zo a betar duwan takwas takwas ya ga sun mamaye maka gaba ɗaya a yan shekaru ga ta duniya gaba ɗaya to wannan tsarin musulunci kenan ko ina haka addinin Allah yake za ku tashi da rauni a ta wani lokacin malami iya wa'azi a radiyo da jiha cikin malaman gargajiya ya ce suwa ya hada suna an kaban mota guda da yan kwashe son kai sai mota aka kwashe mota guda ce ba dai ba shi ce he kwashe duka mota zuwaye ma su suwaye duka ma a mota guda yan kwashe sun sai su ba nan shekara talatin ne baya ga gani yanzu ya ya kwashe su ga ga kenan haka abin ke farawa da rauni in duk sai in dai wani kullum da kasa gaskiya ce haka take fara gaskiya da rauni da rauni ba ga wannan hirakat rakar haka tambayi ba abu sufiyan ce muhammad muhammad ce mutane suwaye mabiyan shi ce masu rauni ta su ne shi ne atibawa su ne masu mabiyan manzanni suna da aruwa suna da aruwa haka lamarin suna ce ya ce haka lamarin gaskiya ya ce haka ya ce hatta cika kaɗan kaɗan kaɗan ya ce to haka suke ya ce a cikin injil an ba da misalinsu kamar shibka ce ta hudu tsuranta iya da rauni a hankali a hankali ya ce fa'azarau ya ƙara kabri iya girma fastakala zai kabri fastawa ala suke haye tsaye akan karan shi yurjibu zura iya birge mana manoma a yawon sha'awa ƙarshe liyargi zabi mulkufa wannan karan zai bakanta maka hole ƙarshe ba masu imani ba da rauni amma ƙarshe sun mutu ya sun yi baki tabbas ya san zaka da a annu masu imani haka abin shi yasa wannan hujja wannan aya ce mamman da rahmu Allah ita kawo hujja kan cewa duk masu zagin sahabbai duk mai amince sahabbai kawo ne ta wani hujja ce mamman yake hujja duk wanda yake aibanta sahabbai kawo ne kurin wannan shine hujja ta imam Malik wannan aya na ta kenan duk mai haushin haushin sahabbai to kawo ne kurin Allah ta liyagiz bihim al-kuffara وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الله يا القولي ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ta wannan al'umma Allah musu alƙawalin gafara ta musamman kaga nan an ce magafiratan ka bai hana su yi kurakurai sahabbai ba masumai ba ne ba wanda yau suka kawo masu nan suka suna ko sabai ai sahabi kaza ya yi kaza ya yi kaza da neman wani abubuwa a'a ai sahabi ba masu ne bane ba amma da alƙawarin Allah ya gafarta musu da abin da suka yi Allah ya gafarta musu kenan ba wani magana da silahi ma kuskure ne ba annaba bane ba amma ya baka wahala a Allah ya gafarta musu Allah mustattalin gafara kuma wa ajran azima da lada mai girma shine gidan aljanna wannan misalin warko shine haka zaka samu wannan al'umma a cikin at-taura haka bayanin wannan al'umma yake da manzanta a cikin injil wannan bayani na biyu shine a cikin injil kaga da kenan a taura injil shine labarin wannan al'umma iya nan a rubuce haka ko aka saka annabi kan manzo Allah ne a daman duniya tana jira shi tabbas ci gaba farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ɗan wa idan mun karanta bayan na kuma ce ba cewa hirakal ai bayan jin tambayoyi da yamma abu sufiyan gaba ɗaya na halin annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ya ƙare cewa wannan ya ce ina jiran zai zo ina da imani zai zo amma ban da tsammanin a cikin ku yake haka yanzu duk halin da yau na manzon Allah shi ya karanta ya san shi ya san da shi ne manzon da Allah zai aiko na yake cewa inda zan samu damar in kaiwa zuwa gare shi ko inda ana mishi a yanzu da na wanke kawan hunshi ta kenan ya karance shi kafin ya zo a littattafansa a rubuce aka manzan da hakan aka zo ya zo duniya duniya tana jira shi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai sura hujurat sai wannan sura tana cikin surori wanda suke karantar da musulmi ladabi game da annabi sallallahu alaihi wasallam na tawqir wal ihtiram wat tabjir wal izam ibn take cewa duk wani siffa ta girma ta girmawa annabi sallallahu alaihi wasallam iya da haƙi akan zuwa gare shi duk da a yanzu ba ma tare da shi amma duk abin da ya shahe shi za mu girmama mu karra wannan haƙi ne ba a ma ahalu sunna wannan gode ko na daban su ne a ga wajen haka dole haidar da kuji ana yin ta a Najeriya ko a Kano dukkanin sharri da neman sharri ko ba baiwa dan uwa baiwa hankalce in ba wata da ba ta yaya ma za a ga ma ta ahalu sunna ko shi za ma ko ce ba girman Allah akwai kwarin zalunci zulman wazura kuma da wasa da hankalin marasa hankali imanin mai hankali ba zai yarda ba ka ce ahalu suna yana magana mara ce ga nan salasa bai wa mai hankali yarda an zako ne sharri shi da shi ya rike manzan Allah ya ishe shi kuma kowa ya san kayan haka abinda kuke karewa shi gunan rigu malam wani malam wani malam wani kun ba su darajin da ya huce na annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sani ba wani shakka ba abu da addini da an ce abu na hajji ayi ƙarya lokacin babu hanyar sadarwa zai ga malamin nan ga karar iya bayani karara ya ba malamin shi abin da manzon Allah bai shi shi ya ma ce shi ne Allah shi ne annabi wanda shi gaba da ko babu muna hili wa amma wa masu wannan abu zai ga wani wa bai san annabi ahlus sunna a san kayan da sharri ne kur Allah shi da mu nan kenan wannan sura tana karanta da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu an ibn mas'ud na cewa dan gaje wannan kira kira ya ayyuhal ladina amanu yace ka bada wannan ka ibn mas'ud yace imma za a maka wani umarni na alkhairi ka aikata ko za a maka kashe da wani shiri da mijin shi magana ce mai muhimmanci zuwa ga masu imani Allah ya kira ya yi wallazi na amanu la tuqaddimu bayna yadayi lawaki kan ku shiga gaban Allah da manzon shi kai da yadda ba shiga gaba ta yaba kana na gaba Allah ba da shiga gaban shi ma'anin magana a hili take kai mai imani baka da naka ittabi'u rajul fattabi'uni kai mai imani naka bi ne bi ne kurka ba ka da naka shi ne addinin Allah mai imani ba shi da nashi don kace ga naka annabi ya ce ba kinan kashe gaban shi an ce ko kaula ko fi'il abin balle abin shi ibadar Allah ba ka da naka ga wanda Allah ya aiko ya karantar da ku takanas Allah ya kushi duniya gaba daya don ya san al'umma hanyar Allah abinda Allah yake so a yi na bari a bari aikin shi kenan shi ne Allah ya aiko shi yake mai rasul manzo jikada wani mukulun mutum kuma na mukulun misali me manzo dan aike wakili na kawo na ku misali yanzu a nan garin akwai manzo da ake cewa ko manzo zango mai matsayin masa zango shi ne duk abin da sarki ke so a zango a suna zango da birni a rafa suke duk abin da sarki ke so a zango sakon zai bada a yi ko a bari shi ake gaya wa gaya musu to allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi muhammadu usula shi ne ɗan saƙon shi zuwa ga duniya tun zaɓon shi har tashin kiyama kenan ba wani abu za mu iya na kusantar allah na neman lada a wajen Allah na ibadar Allah inda kai mai imani ne sai ka bi wannan wanda Allah ya kodan ya koya maka wannan ibada shi ka ce mutane ba sa ma Allah kara yau duk aka tambaya a nan Nijar ko mutum da karatu ba yau da Allah wani a kowace jiha ko a yabi ko murad ko da magaran ko ko da kusa da ko da magaran sai an san akwai gwamnatar gwamna mun san dai mu gwamnan nan ba zaɓe ake ba ko daga sama shugaban ƙasa zai aiko ga gwamnan ku waye gwamna shi ne wakilin shugaban ƙasa a ta magaran gaba ɗaya duk abin da za a yi shi za a gaya gaya mu kurin yanzu ya wani ji ya buɗe buru ya buɗe ya bila cikin ya samu bakan mota ya sa gubernura ya sa gubernura a gidan kuma ya zo ya kashe da gubernar za a ba da wata kwangila ko wani aiki baga bacin gubernar ya baga maka da bakan mota gubernar da Allah ya shi ke lafiya za a bari shi zai tsira katon dai in ya kwari ya wuni bi gidan kaso ba to shi kenan ba a wa gwamnati ba irin wannan kamba ya Allah da amma shi Allah ga wanda ya aiko shi ya aiko ya gaya muku ayi kaza ayi kaza kurin sai wani ya samu magoya baya ya tar ilimi ya ce ku zo ni ma zan yi ya muku dokoki ga shiga ga huta ga na sahi ga na marice ga na dare karka yi kaza karka ci ziyara wajen wali ba naka ba ziyara ma idan da rika ka an kai jena ka huta an kai sati ka huta sai ka zo an baka haka tsari yake ba wani na wani aboyi ba in ka shiga bilin sa misali ɗaya tijaniya misali za a ci in ka shiga ƙirƙirin ko zai radio to sharaɗi daman wannan wurin duk sati ya ka zo kuma baka zuwa ziyarar wani wali ba ɗan ɗarika ka ba in ka je ka huta kuma in ka sha taba ka huta eh amma ka zama babu ta zana ba babu cikin babu na ka zana kusan giya amma in ka sha taba ka huta kuma baka kai ziyara wajen wani wali ko wali ne ba na gobe ba duk ba amsa rubuce ba da ba da gira ba ta kuna ce ana ta kariya ce suna da bakin su kuma an kai sati baka zo ba sai ka ji shehu ya mukaddamin ka ya baka ka mai kanu ya ma sharadi ya baka ya baka kun ga an sunna wake baka sunna wani ahalin sunna aka ba sunna maka bashi tunakar jirgin kan zara maka sunna ba wanda aka ba imaninka da Allah da manzan Allah ka bi ƙur'ani ka bi sunna ba mai baka imanin da ƙur'ani sunna sa ka bishin imani ya huta ka kuɗa ba mai baka wani bale a mishi ka yi kuma ɗaya ka baka ita kuma a mishi ka hutu ya maida maka shi ne mamajin sunna ke amma don haka addinin Allah ga wanda Allah ya aiko ya karanta da duniya shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa ba wani hira ka kyale in hira da hayaniya kai abin da ke gaban ka kurin kurin ka tsaya ka bi Qur'ani da sunna Allah suna hayaniya ungiya ungiya kai mutane wani ana so a shiga da sunna ungiya ne tun da kuɗi da yaran tafiya zuwa kungiya kungiya kungiya na gwamnati na daga gwamnati na siyasa yau da gwamnati da kungiya kira wata ba kira wai kungiya kungiya ku yi mani kungiya wata kira kira da ake sunna ku yi aiki da ku aiki sunna kitabu wa sunna ala fahmi salaf salih kungiya na bayin mu'amala da gwamnati da wata wannan siyasa ake mu'amala ce ba shi da kan kungiya kungiya ce ne su ga kungiya kungiya ake kira kungiya ake ma aiki aikin Allah ne wannan kungiya abin nan mu'amala da gwamnati annabi ba da je Madina ya je mu'amala da Yahudawa isa hannu ko ba isa ba Madina annabi hannu da ta je da su da Yahudawa aka je jin Yakub annabi ne da je da kan gudu kuma amma ba a kira kan kungiya a aikin Allah ana kira Qur'ani da Sunna ko su ma ayi akan fahmu salafus salih wannan shine kurmi in ka shi ko ka ko ka kungiya da gaman ko abin da abin da kira kai Qur'ani Allah taimake mu da haka kenan shine Allah kira masu imani la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kan ku shiga gaban Allah da manzon shi bayani ya gabata kenan kakkai ba a ce kai ba kakka hudu ba ce kawai ba kai kuma mana ka zama kai mu bi ne gurin kaka shiga ba kai mu bi ne ba shiga baka baka gaba dukkan abu baka yi baka bilabun umar wani ya same shi atisha atisha yace wassalatu wassalamu ala rasulillah salati ba annabi ibnu umar yace kai kai wa ita tuwa salati na lahi haka annabi ne lahi kana wannan salati yace wani ba haka annabi ya koya mana ba ba haka annabi ya koya mana ba kaga ya sai dangane shi ke to ka haka suka amsa cewa a cikin wannan lahi halila ce lahi a haka aka ce ai na'am na'am shi ne magana ba shi musulmi ba na baka tsarawa ya aka ce ta yi a sake aka haka suke cewa to me ba kyau a sabarin ci halakin da ba kyau a haka aka ce a yi ibn umar ya ce mu haka akwai mana ba duk salata bane mai kyau akwai muku ya ce alhamdulillah la kulli hal aka atisha take alhamdulillah ba magana salata ake ba ba ba wurin bane ba haka sai ibn musayyib maka malaman sai ibn musayyib da asuba ya ga wani yana filo ni ba sallah asuba ya kace dan uwa wannan ba ya saba sunna sallah bayan sallah asuba sai ce أيعذبنا أيعذبنا الله بسلاة أيعذبنا الله بسلاة تسلت لي على زمن لي فلت لي ومين لك على زمن عذاب لنا سلا قلت ولكن يعذبك بخلاف السنة ألا بي عذاب دا دا دا عن سلا أما زي ما عذاب لن كسر ما سنة عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري يجي gidan shi a Kufa sai iske wasu a masallaci wani wani tsaka يستبيه مئة تسبيه دليل دليل دليل دليل سبحان الله سبحان الله سبحان الله كبروا مئة الله أكبر الله أكبر دليل كل دليل سنتين أبو موسى بن أبو بكر بن سابوا شو تعرف بن سابوا يقول أنت سابوا يجي كذي بن مسعود يجي كا يونا بنا أبو سابوا أبو الله شنكا سابوا ما قلت بدأ سابوا يجي بك هنا تيجي آه مجيء كذب دليل مجيء كذب دليل أبو الله يجي فكذا بن مسعود يذكر سنة عيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله هكذا تقبلنا الحلا يتاري لقد جئت ببدعة ظلما أو فقت محمدا وأصحابه علما فقد يا باب دعوان ما لا نريد إلا خيرا تكمل من إلا خير لا يصيبه yace kun zo da kirkire na zalunci kun yi annabi ne da sahabbai ilimi mu ba mu san haka ba sai ja bar zaman mu muna ne alkhairi ne muna ne bauta Allah yace nawa mai neman alkhairi bai same shi ba ya watsa su to yake ce suna tsibari yawan bisa tsibari bisa halala a haka aka ce ayi su na ka ce kenan musulmi bi yake baka tsara makanka duk anan tana tun cikin addini kun wani ya ilimi ya mabiya me kaza kawa kaza da na sahi da na madace saukafiya kaza duk haka suke tsara bid'a cikin addini to kai mai imani kakkai sai an ce kai duk abin da wani malami zai gaya maka ko na sunna ko na wane ne kaza ake na sallah ne na zikiri na ibada ya gaya maka aina na shi sunna babu wannan malamin sunna shi ne sunna sunna ba shi sunna ko sunna shi mace karantawa kenan a sunna babu ido a rihe duk abin da ke na ibada malamin zai gaya ku yi kaza ne to zai gaya maka dalili dan manzon Allah ya ce kaza kaza ga in wani marin ibada ko sahabbai ni muke man sahabbai matsayin sahabbai matsayin sahabbai cikin al'umma ko sahabbai ba sa tsari ibada karan kansu imma annabi ya tabbatar ko ko ce ayi ko ya aikata amma sahabi balle su malik rahimahullah da sauran malaman mazhaba babu dalilin da tuma gaba ɗaya ba sa tabbata imam malik ko abu hanifa ko imam shafi ko abu hanbal ɗaya a wasu ɗaya ba kasa wanda ya kirkiro wata zikiri ko na sahi ko na marice ko kaza babu ɗaya wanda yake na ɗaya su kurin me fikin su kan ya ake kuma su kama hadisi su ce kaza amma ba ɗaya mai tsarin ibada ita kuma magana hakan to he yanzu kurin mutum ya ci daɗi ya more ya samu biya kurin ya zo ce kaza ƙawa kaza na sahi na marice ku zo kaza ga shiga ga hauta haka kurin kuma ka bi kasan ka shiga daji tabbas Allah shi da yace kenan ku masu imani ka ku shiga gaban Allah da manzon shi yace wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani Allah ce gaba ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم مالي وتبنى لدبني كان تروتي تلدبي على صلى الله عليه وسلم ya ayyuhal ladina amanu Allah da sake maimaito da wannan karma kalma kira ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku masu imani kar ku daga murya sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku daga mishi murya iya magana kuna wani akwai magana ka daga murya a gaban shi ku yi ladabi ke wala ta jaharu lahu bil qawl ka jahari ba'dukum li ba'd kan ku rika bayyanar da murya nan tarbo sa ta kuma sa nabi in kuna sassana da shi kaga daga murya sama tashi haka ma kurin kakka daga murya ko ma ba shi tattauna ba gaban nan kakka daga murya gaban shi eh inda kake ma tutun cacan ku ga wala ya Muhammad zaka tsaba ai yace domin yin haka an tabata amalukum wa antum la tashurun yin haka zai bata aikin gaba ɗaya a hali da kusanin ba mutumin zai wani aiki a kabe ka matar wani tsarin da zan ake cewa mutum zai wata kalma bai ka a kaiwa ta kai shi wuta ta ganga shi gidan jahannama sai da Allah bai karki ta haka zai kalma wata a kaba kaba da girman ta kai gidan aljanna kenan mutum ya tara muke wani nan wannan akwai jan hankali an ce mazala yana da yana da tsara sahabbai a musulman nabi ko bayan koma akwai wani kuma da ka tsara da ya samu sai a masallacin Madina sun tara murya suna hayaniya ya ce mana aina an tuma mana an tuma kai na kuke ku suwa yi wannan cikin abu aka ce ai mutanen tashi ne ya ce wallahi inda mutanen madina da hina bula lau kuna daga murya a masalata na mutane manzana da kabarin annabi kuma masalata na Allah an daga murya a masalata na sallallahu alaihi wasallam ranar kenan ko da bayan mutu ba a yi daga murya an ce inda ake karatun sunna ko a masallacin shi ba daga murya ba hayaniya ana sallar da gare shi umar ta inda wallahi ba inda ba dan baki bane ba ci inda ai madina ne yace da sai ya bulala su dan suna daga murya a cikin sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi kabarin shi kuma shi kuma annabi yace annabawa suna rayuwa ta musamman a cikin kabarin wanda an kai sallama Allah ya bashi dama ya maida a takaice dai Allah kai malaku suna suna suna mai da maka sallama da kai gaba daya a takaice dai nan wannan shine jan hankali na magana ka daga murya sama da muryar shi ka daga mishi kalma iya raye to ko ba mu dace ko ba ya mutu ai inda ake karantar da sunna ba daga murya ba hayaniya kuma daga murya iya bata aikin ya aiki yan uwa wannan aya tana da alaka ta gabanta kuma lokacin da muka danne ne ya kamata mu tsaya Allah ga fitar sama Allah sai mu dasa farkon aya insha Allah Allah kai mu sama dan uwa akwai yan uwa wanda uwayen suka rasu muna tare da su kuma akwai wani shi ma mai jiya ne duka muna fatar wanda suka mutu Allah ya dauke da warta musu Allah sa su muta mun san dai Allah ba su lafiya sa su addu'a kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته